karatun mu na littafin sunan abi dauda muna cikin kitabul haraji kuma babu na ashirin da biyar a cikin kitabul haraji shi ne babu ma ja'a fi khabar makkata babun abin da zo a cikin labari na matsayin wato makka yadda take tun da yadda maka matsayin ta yake shin maka za a ce mata ƙasa ce da aka kama ta ta hanyar sulhu ko ko ƙasa ce da aka kama ta ta hanyar wato aka ci ta da yaƙi da ƙarfi domin kowace tana da hukuncinta idan an ce kama ta aka yi da ƙarfi ta zama kenan ganima ga musulmi babu wanda yake da ikon ya ce ya mallaki wani gida ko ɗaki a makka makka ta zama ta al'ummar musulmi kenan gabaki ɗaya don kuwa sulhi aka yi to shi ke ta zama mulki ga ahalinta بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه بسم وسلم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حدثنا ما جاء في خبر مكة to babi kenan na abin da ya zo a cikin labarin makka wato sun makka da aka yi da buɗe ta da manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابن ادم حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس to an karɓa daga Abdullahi bin Abbas ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح mhm جاءه العباس بن عبد المطلب بابي سفيان بن حرب ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam a shekarar da ya buɗe maka ya yi sansani a wajen garin makan kamun ya shige ta ya kama ta to shi kenan ya yi sansani a nan sai abbas bin abu matsalabi babbansa kenan ya zo masa da abu su biya na bin harbin da ake ce sarkin maka ko نعم saboda shine shugaban jagororin jago shine jagoran rundunonin ƙurashawa a cikin dukkan halin fitarsu zuwa ga yaƙoƙi ko abin da ya kama da wannan نعم فاسلم بمر الزهراني to abu sufiyana ya zo nan yi musulunta a marar zahara ne inda manzo Allah ya sansani وقال له العباس to يا abbas رسول bin الله abi muttalib ya ce ya rasulullahi إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفقر mhm walau da فقد أتى ajala له شيئا ya ce abu sufiyana mutum ne mai son irin wannan daraja haka da girma eh, wato a cikin mutane ko za ka ɗan sa masa wani abu na matsayi a- a cikin makatin daga shi za a kama ahalinta gabaki ɗaya yau sun faɗo hannu kowa ya ƙasƙanta to shi ko za a ɗan sa masa za a ɗan abu sufiyana wannan ɗan gata to ya za a yi to ka ji kuma bayan duk abubuwan fa ka san aji ka san labarin komai in ji ya nafa ba dama fa wai قال نعم من من دخل ذا دار الذي أبي يشوف؟
سفيان فهو آمن mhm ومن أغلق عليه بابه فهو آمن to shi kenan ma yake ce to darajar abu sufyan yau shi ne duk wanda ya shiga gidansa in maka shiga maka duk wanda ya shiga gidansa ya ya shiga gidan abu sufyan ya tsira wanda ya zauna a gidansa ya kulle kofarsa bai fito ya tare mu ba da wani wato wata hayaniya ko wani fada to shi ma ya ya kubuta to gaji an ba shi dama gidan abu sufyan makubuta ne ke نعم mhm حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة عن بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أبي علي بن عباس قال mhm لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهراني to kalal abbasu Ya- yayin da ma'aikin Allah ya sauka a guri mar zaharani a wajen makka shikenan abbasu sai ya ce قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة "Mhm, قبل أن ياتوه فيستأمنوه mhm, إنه لا
lahala gura." ya ce sai nake cewa to da Allah na nade muddin da ma'aikin Allah ya shiga makka gobe alwatan ya shige ta da ƙarfi kabila an ya tuhu kamun su taho fa ya ta'aminuhu su nemi ya amintar da su su miƙa wuya su nemi manzo Allah ya amintar da su har ya shiga makkan ya ci su da yaki da ƙarfi ya shiga to shi kenan ƙuraishi sun gama yawo ƙuraishi sun gama yawo shine halaku ƙuraishin kenan wato halakar da su za a yi gabaki daya dan an shiga da kafa wannan rundunar ta shiga ga an sarawa ba kabilar su bane gashi sun karkashe musu mutane da yawa saboda haka ga ƙiyayya ta addini bayan kiyayya ta addini ga kuma kiyayya ta zama su an taba ta alƙalai sun karkashe musu iyaye a uhudu kuma ga kiyayya ta kafirci da take tare da su mutan makka a lokacin nan su an zara suna kin su kan wannan idan wayanda suke tare da mu ƙuran shawa zumunci zai sa su ɗan tausaya wannan sun zo marka da islaci ba su saurara ba ka gani to فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم mhm فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة fa yi hudurin ومن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقربوا إليه فيستأمنوه to yi kenan ya ce sai na hau kan wato alfadaran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ta yiwu na samu wani ya fito don wata bukata tasa mai masa bayanin nan ya je ya gaya wa mutan makka ya ba su labari da yan- da inda manzon Allah yake ya sauka da kuma irin rundunar da ya taho da ita da ba za su iya taranta ba saboda haka domin su fito su zo su nemi amana wurin ma'aikin Allah su sallama su miƙa wuya manzo Allah ya amintar da su Mhm.
فإني أسير إذ سمعت كلام أبي سفيان Mhm.
وبذل بن ورقاء Mhm.
فقلت يا أبا حنزلة Mhm.
فعرف صوتي Mhm.
فقال أبو الفضل faƙala فقال أبو الفضل Mhm.
قلت نعم to shi kenan na fito din nan ina tafe sai na ji muryar abu sufiyana da budai libin warka alhuzai na ji su shi kenan sai na ce abu hanzala shine alkunya abu sufiyana kenan to sai abu sufiyana sai gane sauti na faƙala sai ce abul fadli uban fadli ne abbasu kenan shi kuma shine alkunyarsa kuntu sai na ce yi ni kala ya ce ni قال ما لك إذاك أبي وأمي Mhm.
قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس Mhm.
قال فم- فما الهيلة shi kenan wato shi kenan ya ce malaka fidaka a biyu ummi menene labarinka mai ka zo da shi ina fansarka da iyayena in ji abu sufiyana ultu abbasu ya ce sai na ce da shi ga ma'aikin allah nan ya cutar da sahabbansa ba kuma za ku iya taron su ba kala abu sufiyana sai ce faman hilatu to menene da fara ya zani
قال فركب خلفي مم.
ورجع صاحبه فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم Mm, to shi kenan da- sai sai ya hau baya na ce hau nan kan wannan alfadara sai ya hau kan alfadara shi kenan sai na cikin sansani da shi a masauki na sai da gari ya waye tukunna sai na tsora shi akan wato wannan alfadaran muka nufo wato tantin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kenan ya zo nan ya musulunta a lokacin nan kuwa mutane suna ganin sa akan bayan taguwan nan akan bayan wannan alfadara shi Umar bin Khattabi yana ganin sa ya dauko ta kudinsa ya fito Abu Sufyan yana su a shi Abbas yana su kwana wannan alfadara shi kuma yana gudu da sauri ya je ne izinin ma'aiki ga Abu Sufyan a bashi dama ya kashe shi kuma dai sai Abbas ya ɗaga ga yi shi kaɗan zuwa kuma ya nemi a amintar da Abu Sufyan suna da magana ma'aiki ya bashi amana to kaga ba dama a taɓa shi a wannan halin da sulama kuma dai ya musulunta musulunta a iya ta bakace a lokacin ba wai shi kansa ya faɗa a lokacin nan musuluncin bai ra- bai bai tsirga masa ba ya dai saboda dai wato kamar yana kaman karfa karfa dai bayan da bai la'a dan gata shi kansa sai ya ce hatta da halallahu alayyar islam wa ana karihu har sai da Allah ya cusa min musulunci ina kin hakan nan to ya zaka yi Shi Allah Allah ba mutum bane da yana kullatan mutane inda mutum ne yana kullatan da ba zai bari abu su biya ne ya tsira ba ko ba haka ba zai bari ya tsira ba to amma ba mutum bane فقلت يا رسول الله إن لأنك أبا يا ما سفيان يجوز رجل ألا.
يحب هذا الفقر فسأله شيئا
Mm, قال نعم مم.
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن مم.
ومن أغلق عليه داره فهو آمن mhm, ومن دخل المسجد فهو آمن mm.
قال فتبرق الناس إلى دور jurin wailar masjidi المسجد da yake nan ya ce abbasu ne har yau da ya ce abu sufyan yana son daraja da matsayi ya rasu da layi kaɗan ba shi wata daraja sai ya ce to dai gidansa yana daga cikin wato matsirata duk wanda ya je gidan abu sufyana to ya tsira ba za a taba shi ba wanda kuma ya rufe kofar gidansa shi ma ba za a taba shi ba wanda ya je fake a masallaci wato a ka'aba kenan shi ma ba za a taba shi ba in ban da waɗanda ma'aikin Allah ya tuge su wannan an ce ko suna rike da mayafin ka'aba a kashe su irin su Abdullahi bin Hadale to shi ke mutane suka watsi duk suka gudu zuwa gidajensu wasu kuma suka yi masallaci suka suka suka suka boye a can to kaga duk a cikin wannan shi a- a- abu da a nan yana so a cikin wannan labari da ake yi to ne matsayin ita makka idan an ci gari da yaƙi aka zo kafirai ne abokan gaba abokan faɗan wanda suke neman mu da faɗa kuma muka zo allah ya ba mu nasara kansu muka ci su da ƙarfi to da su da dukiyoyinsu da garinsu da matayensu da 'ya'yansu duk sun zama mulkin mu gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya sun zama mulkin mu to ita makka menene matsayinta shin idan kuma sulhi muka yi tsakaninmu da su to abinda muka sulhanta sharaɗin da muka yi na sulhi to muna nan akan ba a tashi da kansa ko ba haka ba idan kuma zuwa suka yi suka musulunta to wannan hukuncin su daban sun je sun musulunta wannan babu abin da za mu taɓa da mu da su uwa ɗaya uba ɗaya an fahimta to menene matsayin maka saboda akwai malaman da suke ganin cewa ita maka zuwa aka aka cita da yaƙi da ƙarfi da yaji saboda haka nan duk ƙasar da aka ci da ƙarfi da yaji to babu wani kafiri wanda aka zo aka wanda yake da ikon ya mallaki ko taki daya ƙasa ta mace ta musulmi shi yasa har a halin yanzu wasu suna ganin cewa daga malamai suna ganin babu dama a ce an mallaki gida a makka wanda zai kai ga ko a gaje shi daga wurinka ko ka siyar ko ka ba da haya ko kai wane ne wannan haramun ne saboda makka manzan Allah ne da sahabbai suka suka ci ta da yaƙi saboda haka wakafi ce akan dukkan ummatu Muhammadin babu wani mai haƙi akan taki ɗaya a Makka baka da wani gida a Makka ko lantana ko wani kanti ko wani shago na kowa da kowa ne in na je yau Makka da ni da kai uwa ɗaya ba ɗaya saboda manzan Allah ne kwato mana da ita daga hannun kafirai mu kuma duk iyalinsa ne ga baki ɗaya an fahimta to wasu ka ce a dole a bata a matsayin sulhi saboda shi jagoran nasu abu su biyana ya fito ya nemi a amintar da su saboda haka an shiga ta don suna cikin aminci saboda haka ƙasa ta su ce shi abu dauda ya tafi akan irin wannan cewa eh za a mallaki wato makka saboda abinan gida a makka saboda ga shi ma'aiki na cewa man da hala dara abi sufiyana ya danganta gidan zuwa ga abu sufiyana ta gani wa man da hala darahu wanda ya shiga gidansa wasu zato suna ganin da haka su kawai ilabtawa ce kawai ta cewar a matsayin haka abin yake a wurin mutane amma ba ilabtawa ce ta hukunci ba an bai ga to kuma imamu shafi ya ce a yi ta ilafa inda aka ilabta abin zuwa ga dan adam asalinta ma'anar ta hakiki shi ne mulki ɗin kawai shi ne magana saboda haka nan makka ana mallakar gidajen su da ɗan kaza kaza da irin wannan abubuwan shi ne abin da abu dauda yake nufi a cikin wannan abin nan saboda haka yanzu in ka san wannan karatun ko wani dan maka zai ma wata hanya yake ce kasar ta da aka ci ta alwata kasar da ku kafirce Allah ku kafirce manzo Allah annabi ma'aikin Allah ya shigo ta da karfi ya kwatan mana har za ka yi min tutariya da ko ba haka ba in ka san wannan karatun sai ka gaggaya masa maganganu in je maka wani wannan kabilancin nasu ko na nan kasa ta mace ba ka fi ni ba ban fi ka ba duk mai sallah maka garin ka ce manzo Allah ya biya ciko da yaki an watan ya kwaci maka saboda haka ba ku da iko akai abinda kuke yanzu zalunta mu kuka yi haƙƙin mu ne kuma kowa haka ba a yi dai barazana in ka san wannan karatu yawwa to ai shi ne saboda wani kiran din suna da rashin kirki ko ba haka ba suna da rashin kirki da rashin abin nan ya kasar ku ba kasar kasar sulhi ba ce kasar ce alwatan muka ce da yaki yanzu Allah zai buɗe ta da runduna da makamai kuma asila karkashe daga cikin kutukun na sannan aka abin nan don an yi faɗan an yi faɗan sosai kuwa an kashe mutane da yawa kamun don su ƙuran shawa da mazalla ya taho ɗin sai da suka yi hayar mutane suka yi hayar turkacen mutane wanda suka za su su je su tare su faɗan su ba su iya faɗa ba saboda kullum wa amana hun alhazin suke san san ba san faɗa ina ba taɓa ganin masifa irin badar ba ba taɓa jin wani abu irin badar ba saboda haka sun tarkato mutane yi musu su tare musu faɗa yanzu sai aka bar faɗe su ta gani to to wasu ba suka ce a'a an watan din manzo Allah ya ci maka hukuncin ta hukuncin ƙasar kafirai ce da aka kama ta da ƙarfi da yaji amma ma'aikin Allah yana da iko ya yi manu kamar yadda fa imma mannan ba'du wa imma fida wato kana iya yin mani ya yi musu baiwa ne ya yi musu alfarma ne kawai bai musu hukunci na biladul anwati din ba saboda haka shi ne magana yawwa saboda ai kuma bai mallaki komai a cikin ƙasar ba bai kama wani abu da sunan ganima a cikin makan ba lokacin da aka zo gasa an kama su abokan gaba ne an kama su an ritsa su daidai ne manzo Allah ya ce duk a yanka su gabaki daya daidai ne kore su daga ƙasar gabaki daya a mallake ƙasa daidai ne ya kaza ya kaza amma duk bai yi hakan nan ba alaihi salatu rabbi wa salamu to حدثنا الحسن بن الصباي اخبرنا اسماعيل علي بن عبد الكريم حدثني ابراهيم بن اكل بن ماكل عن ابيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا ko wato ya tambayi jabiru ya tambaye shi yace ya tambayi jabiru yace ko sun ci wata ganima a ranar wato budin maka a cikin kasar maka قال لا yace a ba abin da muka ganimanta حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي هريره Mhm.
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه to ma'aikin Allah yayin da ya shiga makka سرها الزبير بن الأوام نعم.
وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل mm, wa qala يا أبا هريرة اهتب بالأنصار mhm, قال أسلكوا هذا الطريق mm, ولا يشرفن لكم أحد illa anamtumuhu to shikenan ma'aikin Allah lokacin da ya shiga makka shikenan sai ya tura Zubairu bin al-Awwam da Abu Bakr bin Jarrahi da kuma Khalid bin al-Walid ala al a bisa mahaya ya tura su a bisa mahaya a kan bisa mahaya wa'anda suke ma- da suke kan dawakai ya tura su suka bi ta hanya ta ita makka tana da tudu da kwari suka shigo ta ta kwarin makka an fahimta su wa'ina dukkanin su mutanen maka ne dukkan su muhajirai ne ba lansarawa ba ne sannan yi manzala ce da abu hurera kai abu hurera yi shela cikin ansara su ta su kuma mu shiga makan tare da su saboda kada a yi ta'adizu dole suna tare da ma'aiki yawa an fahimta ai Mhm, ya ije su- su ta wurin ya ce usuluku haza ɗariƙa kuma shiga ta wannan hanyar wato ta kan tudun makka kenan ma'aikin allah ya shigo tare da ansarawa fala ya shirfanna lakum ahadun illa anamtumuhu manzo Allah ya gaya wa su wa'annan mutane da ya tura da Khalid da Zubair ibn al-Awwam da Abu Ubaida yace duk wanda ya fito ya tare ku kada wani ya fito ya tare ku illa anamtumuhu face sai kun sa shi bacci yau shi ne anamtumuhu din eh, ina cewa shi ne mai shi ne yake abin da yace kullum man sa alaihi anamahu yawa to sa shi bacci a wurin larabawa shi ne baccin da ba zai tashi ba shi ne ma'ana ana mabuɗin duk wanda ya zo ya tare muku hanya ya bujiro gare ku ku jefa shi cikin bacci yawa ka gani shi ne ku halaka shi kenan fanada munadin shi kenan mai shela ya shela la ƙurai shi ba da lera ba sauran ƙurai shi bayan yau فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Man da man da halala hala daren wa babuwa amini.
wanda duk ya shiga wani gida kulla kansa to amintacce ne وما ألقى السلاح فهو babuwa wanda آمن duk ya jefar da makamansa bai tare mu da makama to amintacce ne shi ma وأمر سناديد قريش فدخلوا الكعبة saboda haka shugabannin ƙuraisha suka nufi ka'aba suka kulle suka shige cikin ta suka kulle kansu فأخذ النبي صلى الله عليه gassa وسلم bihim ko نعم.
saboda haka taron nasu ya makara da su saboda su aka dinga zuwa cikin ka'aba kowanne yana lekuwa suna dinga jiki suna shigewa cikin ka'aba an fahimta dafin nabi sallallahu alaihi wasallama wa salla khalfa magani thumma ahada bi jud بجنبي بجنبتي الباج uhum kharaju وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام shikenan ah, suna ciki din nan ka'aba ta makara da su manzo Allah ya zo ya dawafi a ka'aba wato daura da muqamin Ibrahima ya dawafi ya- ya- ya dawafi sannan ya sallah a daura da muqamin Ibrahima an fahimta sallah ta bayan dawafi ko sannan shikenan manzo Allah ya kama kofofin ka'aban nan ya bude ta kamar mai kofa biyu ce ke mai tura ta ya bude ta ciki ta ciki take yi shikenan ah, fakharaju duk suka yi waje to kuma me za ku a ciki suka yi waje dolansu fa baya unnabiya sallallahu alaihi wasallam alal islami suka yi manzo Allah mubaya'a akan musulunci suka yi baya suka yi baya akan sun musulunta fa ba ku kirga musu ba musuluncin a lokacin a ba yanzu mutum yana kan tawaye kibiran ya zo ya ce to na miƙa waya ga makami a hannu ai kai ma ka san ba da gaske ba ne kirga musu ba musulunci tunda daga baya ai kaga an fita da su a yau mahunaini ko iga azabatkum kasratukum walam tughni ankum shay'an kuma wa zaqat alaykum al-ardu ma rahabat an fita da su wa'annan tarkacen da suka ce sun musuluntan da manzon Allah ya ji labarin hunainawa su kuma sun shirya rundina za su tare shi da yaƙi idan ya gama da makka saboda haka shi kenan daga nan maza Allah ya kwashi zugar sahabbansa baki ɗaya da su waɗannan tarkacen da suka nuna sun musulunta aka kwaza su ma da yawa ta duniya aka fita sahabban suka duba ba su ga iyakar yanzu su ba suka ji ya shi kenan lan ni gulabal yau mamin kyallatin ma ga wanda zai ga ba mu da yawa ci zai faɗo mana yau suka yi fariya da shi ne idza da barkum kasaratukum kenan yawan ku tabta ƙayatar da ku tabta mamakantar da ku wata gina yankum shay'an ba a taɓa ga samun sahabbai sun shara a guje sun bar janibin Allah da sai irin wannan na Hunainu din suka rasa ma inda za su dosa shine zaqat alaikum al-ardu bima rahubat ka gani ka gani ƙasa ta yi musu kunci ta yadda yalwata kuwa suka rasa inda za su dosa to ka gani
kala abu dawuda to abu dauda yake sabitu ahmad bin hanbalin sa'alahu rajulun qala makkata alwatn hiya
mu je mana qala ay shay yadurruka ma kanat qala fasulhun ai qala la ai shay in yake ma aish
ish ish dai ko na'am ko ai shay in aish ish yadurruka ma kanat qala fasuluhum qala la abu dauda yace naji ahmad bin hanbalin wani mutum na tambayar su wai makka da karfi aka kama ta ne a watan ce qala ahmad bin hanbalin yace ish yadurruka ma kanat to to kai me da ka duk matan din da aka kama ta Allah da ya kama mana ita ko da karfi ne ko da dadi ko da ya kama ta ne zai dame ka ƙara ya ce fa sulhun to sulhi ce sulhi aka yi da alinta ƙala ahmad bin hanbal ya ce la a ba zancen sulhi ka ga dai da ƙarfi da yaji aka hawa makan dai albatin ɗan ce dai kenan in ji imamu ahmad shi shugaban mazhabar mutan makka shi kansa ya ce albatin aka kama sa saboda haka sai dai a ce musu kawai ma'aikin allah ya yi muku alfarma ne ya kyale ku a cikin ta amma ba haƙƙin ku bane makka haƙƙi ne na dukkan musulman duniya gabaki ɗaya babu wani wanda yake da mallakin taki ɗaki ɗaya a makka ƙasa ta allah ce ta ma'aikin allah ce kuma ta musulmi ce baki ɗaya Mhm. saboda haka idan mutum zai kawai zalunta mu kuka dole muka kyale ku kuke hana mu ruwa abin nan ɗin cewa kuke cewa ba ƙasar mu ba ce Mhm.
babu ma ja'a fi qabr al-da'ifi to babu abin da ya zo a cikin labarin ɗaya kuma حدثنا حسن بن الصباح حدثنا اسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني ابراهيم يعني ابن عقيل من به عن أبي عن وهب قال Mhm.
سألت جابرا Mhm.
عن شأن ثقيف إذ- إذ بايعت to قال قال اجتمعت على على النبي النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا- لا نفقت عليها ولا جهادا Mhm.
وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا gane za su lamu wato shi ba abin ba ba huta ake ba bayan ɗaifan kaga wato eh, manzo Allah ya ji labari ya tura kuma eh, wato yan leƙen asiri suka je suka suka tabbatar masa ai hawa zini sun mana mugun shiri sun tanadi duk jama'ar su baki ɗaya kuma ga su maharba ne na gaske shiri suke yi mu fita daga makka su tare mu da fada saboda haka ma'aikin allah da ya ji wannan sai shirya jama'a baki ɗaya cewar to kuma hunainu kuma za a nufa to kuma a kan hanya har yau ta kifawa suka taru kuma rundunar su kuma mutanen da'ifa sai da aka yi artabu da su kamun ma kuma a je hunainawa aka samu suka tarwatse suka gudu suka koma cikin garin to sun san tun da suka tare rundunar ma'aiki to sun san ba za a kyale su ba saboda haka suka je suka tanadi kayan abinci na shekara kamar yadda abu dauda na ga zai bayanin sanar gaba a cikin abin nan din. ko a cikin wannan ne muka yi shi ko a cikin wannan ne suka tafi kan abinci na shekara tim suka yi shirin kayan fada suka shige cikin garinsu saboda ganuwa ce da shi babba suka kukkulle ƙofofin garin gabaki daya sannan suka shirya maharba wanda suka hau kan ganuwar suka yi rini ko da za a zo kuna ƙasa muna sama kaga ai na sama shi zai cuta ko to saboda haka ma'aikin Allah bai tura su bai wuce dai inda aka nufa can Hunainu saboda haka da aka je Hunaina nan aka su sahabbai ga abin da aka yi musu imtihani da shi suka ga kansu suka ga yawansu kasan ko mutum shi bawa daga ya ga kansa ya rushe a gurin Allah in dai mutum in dai mutum babu babban bala'i a gurin arifi irin Allah ya nuna mar kansa ko darajarsa ko ta da ƙasa ko wani abu na ɗansa yana ganin wannan to lamari ya lalace lamarinsa ya karye a gurin Allah abin da ake so ka dinga ganin girman Allah daga ganin girman manzo Allah daga kaga kanka to lamari ya karye bawa in ma yana da wani tudu a gurin Allah to ya sauka shi yasa ba abin da suke shayi irin mutum ya waiwaya ya dubi kansa su a rufai fa ake magance wanda suka san Allah an fahimta ba wai ga magarin mutane ba da mutum yana da wani abu wannan wannan duk ba shi yake zance ba wani shi ganin kan ma shi ne ma ibada ma a gurin sa jin rakar haka kawai mutum ya dinga jin rakar to wannan shine abinda aka jarrabu sahabbai a cikin wannan halin fita ga tsarkakan bayan Allah amma Allah ya tashi ba da karatu bayan da baya bayarwa saboda aka ji kenan aka zo suka zama ku da tashi hankali a hunayen suka zo aka dinga wato aka yi musu kwata-kwata yaƙi ya karye musu kata-kata tun da ƙarshen yaƙi ya karye musu gudu su bar annabi ba wanda ya rage tare da manzo Allah sai hasatu hasatu ahlul baiti sai kuma kibaru sahaba ɗan kaɗan a cikin su suka rage amma kowa ya fita a guje saboda haka nan sai galibin su wanda suke kusa da ma'aiki a wani lokacin wato hasatu ahal baiti sai kibaru sahaba saboda a nan ne manzo Allah ya dinga su kwanar taguwar sai yana wato yana cewa anan nabiyyu la kazib anabnu abdul muttalib anan nabiyyu la kazib anabnu abdul muttalib yana su kwanar wannan alhadara ta sai mai mata kaimi yana da kutsa cikin kafiran su kuma wannan tarkacin da aka kwaso daga makka wanda suka ce sun musulunta suka yi ta tsalle shi kenan alyawma badalar sihiru alyawma badalar sihiru sihirin da aka yi mutane yau shi kenan ya kare saboda yanke yanke duk wanda yake wato munafiki ko ko rauna dama zai ga karayar gasanin ta kasance to ma yake na anan nabi la kadhib annabi abdul muttalib saboda haka sahabbai abu ya kai musu ma'aiki sai danki wannan ƙasa shi ne wannan tiyagas ɗin farko a duniya ke ba taɓa yin tiyagas ba ce na shakade aka danki wannan yana watsa shi ne mara mai ta izra mai tolakin nan laharama inna hasifatu jalalin lijjalil kalama a gajin yake faɗa yawa jalalar ubangiji ce kawai wannan ƙasa saboda haka aka watsa musu ƙasa cikin tafi kuma aka ce kowa idansa ta shiga cikinsa mutane dubunnai ai ka so nan daga tafin Allah take saboda haka aka watsa masa saboda to mutum kuma yana mutsike mutsike yau aka ga ba zancen yi fada kuma to su kuma sahabbai manzo Allah ya ce ai musu ai shela ai shela ai shela cikin su yasa Abbas yayi shela aina ahlul bai'ati ina wanda suka yi min mubaya'a akan za sai dai a kashe su kaman a taba ni suna ina ina ahlul bai'ati ridwani ina ba ahlul bai'ati al-aqaba ina suwaye da habba mala ai suna jin wannan murya kuma zai sha to aka yi abin da aka yi ɗaifa abin yana da tsayi kwarai da gaske kuwa to kuma daga nan bayan manzo Allah ya ci ya ci su da yaki hawa zinawa an tarkata duk dukiyoyinsu da mutanensu da makamansu an ajiye su a baki a tattara su a kai su je rana wani zango ɗaya ne kamun shigowa maka duk aka tarkata su a nan gurin shi kuma sai da fada ya fada wayannan mutanen da suka yi wannan rashin kunya ya je nan ya rika su suna cikin wannan ganuwa ta su saboda haka wannan tsigiru suka dinga wa harbi daga sama sun samu sahabbai ku tsayawa aka yi aka yi aka yi da su kan su buɗe ƙofa a yi sulhi da su ko a ko a fidda da suka ƙi kwana goma sha takwas yi gowa manzo Allah izini bai zo masa daga Allah ce ya buɗe ɗayan ba saboda haka ba dama yi wani abu yana nan zaune wannan kwana uku sai dai shawarwari ake ta yi sahabbai wa ayin halar ainihin abin da ake nema din ya zo yanke din daga halara bai ba wani abin da aka ce masa a cikin wannan saboda haka ba dama ya taki ɗaya akan abin magana buɗe da yi sai shawara shawarwari shawarwari ana wannan shawarwarin ana wannan shawarwarin to shi ya tabbatar da cewa ba za a buɗe ɗaya ba a wannan shekara saboda haka da aka ba shi shawarar ce ko a gurin ya ce yayi daidai da kyale su kawai da su suna ta cewa ai a shiga ai kaza kaza kaza wai da sauransu da aka so mai waharbi aka so mu ragargazar su sahabai suka ce sai kuma suka da suka ji ya su yi zamu kyale mutane ne da za ce kun da ya faɗa kuma saboda haka aka bar ɗa'ifa aka koma ji'irana wajen da ganin yamin nan suke inda aka yi wannan rabon to shi ne yake faɗa abinda su ɗaifa wannan su ne khabaru ɗaifi ne ce ya ce na tambayi jabir bin abdullahi an karin jiha bin bin bihin game da sha'anin sakifawa su ne ƙabilar ɗaifa ɗin izu baya ati yayin da suka yi cafa ga annabi sai jabir ya ce sun sharɗanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su daga baya sun taho ai sun taho suka zo suka musulunta suka karɓi musulunci amma da sharaɗin wai Allah sadaka ta ba zakka alaiha babu zakka a kansu su ya kuɗi ne ba za su ba da zakka ba wala jihada kuma ba yaƙi kansu kuma cewa wa annahu sunna nabi ba da zaraka qulu shi Jabiru ya ji ma'aikin Allah duk da suka faɗa ce to shikenan shikenan ku dai karɓi musulunci yace ya ji ma'aikin Allah cewa sai ta saddaquna wa yujahiduna in asla idza aslamu in dai suka musulunta da kansu za su musulunci ne bai ratsa su ba in suka musulunta za su yi zaka za su ji hadu karɓi musulunci a gani a zazzana بن علي بن سعود يعني بن منجوف أخبرنا أبو داود عن أحمد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي أنه فد سكيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله المسجد to shi dai wannan ban taɓa ganin wanda ya ƙara masa ya ara ba a fi dinna asu ne kawai usman ibn abdul asu yana cikin sahabbai Allah ko da saqifin cewa jama'ar saqifawa lamma yayin da suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya saukar da su a masallaci sun taho maje domin su musulunta da saboda haka manzo Allah ya sauke su a masallaci idan dai mutum kafiri zai shigo cikin mutanen kirki ya dinga ganin fusakunsu yana ganin taharrukinsu da kaiwa da kuma wasu zai tari abin ko mai a zuciyar da zai tari haka nan manzala ce sun kisa a masallaci saboda miliyan kuna a rakkali ƙolorihin domin ya zama mafi karyawa ga zuciyarsu idan suka ga sallah suka ji alƙur'ani ballantana daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kyale su dan samu kwana uku tukunna suna ganin wannan lamari suna jin wannan lamari su ga sallah irin ta sahabbai su ji ƙur'ani daga bakin annabi to an gama da su ka gani to da suka zo to zikin da suka zo suka shakanta manzala sun musulunta amma ba za a nemi fitowar su yaƙi ba ba za a ce su fito yaƙi ba Allah ya husharu wala yi usharu sannan ba za a karɓi mu'asharatu a gurinsu ba irin abin da ake karɓa wato na a kashi ɗaya cikin goma na kayan noma na zakka ɗin nan ko ba za a karɓa ba daga wurinsu sannan wala yi jabbau kuma ba za a dinga tilasta musu sun ta tattan ƙwarawa ba shi ne bai sallah shi ne yi jabbau ɗin faƙalar su yi lai sallar da wala to mun karɓi mun karɓi mun karɓi shi kenan ba za a fito da ku yaƙi ba ba kuma za a karɓi kuɗin ku ba na ushira ɗin nan ga ba za a karɓi kayan ku na ushira ba shine mu'asharatu amma fa babu alkhairi a cikin addinin da babu sallah a ciki wannan ba mu karɓa ba dole ko ku yadda da sallah ko kuma ba zancen musulunci a gurin ku sai ku zauna a kafirai mun san kuna nan abokan gaban mu kenan kaga bai karbi rashin sallah ba alaihi salatu rabbihi wa salamu babu ta halin da sallah za ta fada a kan mutum mun ci ne karatu Allah